motan ba na son su kuma a gidan kake cin abinci kuma nauyinsa yana kansa nauyinka yana kansa cinsa cinka da shanka da na iyalanka ya kawo kayansa ka ce ba ka so ka kona wai dan Allah auna wannan da wancan yanzu zaman ka a gidan zai yoyu kana gaba za ka iya yin taranka ba akan wannan kuma sannan kana gan wani aiki kake ƙarshen aikinka bai zo ba kana ga iyalanka za su iya rayuwa a gidan kana ga kai da mutumin nan zai ƙara yarda da kai ko mutum ne ma fa to yanzu haka ake wa Allah in zai yi halitta sai a kashi a kashi a rai ɗaya ciki ɗaya idan mutum ya zubar sai ya yi sanadiyan higan ka wuta ba wayewa ba ne ba ruwanka zan ba ku samfur na abin da ba za ku iya ganewa ba abin da zai baka mamaki idan kana da yara ɗari yaranka ne na cikin ka ɗari zan tambaye ku don Allah ba kana ta wahala ba to zan baka wani hikima in ka saki yaran kana cikin musu hidima ka zari jiki tsallaf idan ka zari jiki kar a same ka sai a legas kar ka bar komai ka shirya gidan kar ka shirya komai yaran suna nan yau ka ba su abinci da yamma ka ka nemo miya kana haka tsallaf ka je legas kar a ƙara ganin ka sai bayan shekara bakwai in ka zo za su mutu to da ka bar su da kai kake rike su su mutu mana haka ne to na biyu kuma yi uban ya mutu dan ya mutu dan ka mutu wani zai mutu jama'a fa to dan me yasa zaka ce in ba kai ba zai rayu ba ba kai gahi ya rayu kai bulaguro ka dawo ka gan shi kuma ba kai ka mutu kuma an rayu ai ba mutum ne yake rike mutum ba Allah ne saboda haka idan kun haifi yaya annaba abin da ya koyar da mu yace ku yi ta aure ku yi ta haihuwa ranar gobe kiyama zan yi alfahari da ku a gaban Allah kowane annabi ya tahi zai je da jama'a ina so in je gun Allah da mutane masu yawa na tane ku an ce ga Muhammadin Rasulullahi yace a waiga a baya na naga na lullanka mutane linkin balinkin to kuma an ce kar a haihuwa shi annabi ga abin da ya gaya mana ko kuma ga yadda kuke cewa sai an kayyade an ka kayyade Allah ne ya kayyade kai mai kayyadewan a baki yinka aka yi kaman ni kaman kai shi ko wanda zai iya halarci mutanen Allah ya kayyade kayansa to a bar masa da kayyade wanda yayi a bar masa ina ruwansa amma idan aka masa ba daidai ba sai ya kayyade kayansa da kansa wannan rahama ce gare shi kuma mudun ma lokaci ne na kowa saboda haka kar ka zama ba yahude daga kai sai matan ka ɗaya sai ɗan ka ɗaya to naji matan ka ɗaya ɗan ka ɗaya ka juya mahaifin kuma sun mutu yaran dan Allah baka cuci kanka ba ko an gaya ma za su yi dogon kwana ne ai baka sani ba to saboda haka ku yi aure aure yana da hikimomi yanzu matan ka daya biyu uku hudu yanzu a yi akan layi ka ga wata mace ka yi sha'awa idan matar ka uku ka kalli matar wani ka yi sha'awa idan matar ka biyu ka kalli matar wani ka yi sha'awa to amma yahuda wanda suka auri mata ɗaya ba dole su fa sai sun nemi matan layi wannan ɗayan na alkawari ne shi kenan ita ta sani kai ka sani sai kana dan yo ɗaya ce kuma sai an fita ana bage-bage a gun kasuwanci haɗu wannan ya nemi matar wannan wannan ya nema wannan ɗayan ba yadda aka iya haka ba ba yahudi yake zaune mu kuma ma zama ba yahudi ne ai Allah ya mana daraja to jama'a kar ku sake a daga yau mutum ya yi familin iyali ya kai ɗa duk wanda ya kai ɗansa a za a ta da yaron a lahira in ma mace in ma namiji zai ta ya nemi haƙƙinsa kuma a garin neman haƙƙi uban zai shiga wuta saboda haka kiyaye yahuda da suka maza a ƙasar nan suke cewa ƙayyade iyali ƙasar ce ta musulunci ko wannan holiyan da kaga an maza ana yi in ɗanka zai ya wanda ya sa holiyan ya kasa tarihi duk yaron da za a ɗagawa shi mai ɗagawa ma musulmi ne sai ya ce bismillah to ke muka ɗin ya kare shi yaron kuma da aka ɗagawa in ma nan bai yi bismillah ba kafin sati yaron zai ce bismillah zai wani abu to dai Allah ya lalata amma da yake abin ba na Allah bane kullun ci gaba ake kullun ka gansu da mota sun yi nan in ka tambaya ka ce ni wannan abin mai amfanin sai su ce ai ba mu sani ba ya abin da ba sani ba a kai asibiti mana auna kwayar magani me ake yi mana ne mu musulmi ne kullum arne yana mana gudunmuwa arne shi ko baya son addini nan namu to wannan kudin neman maganin a bari a ba mu kudin mu gina musulunci to amma kullama auqadu naran lil harbi kullama auqadu naran lil harbi atfahaba wa yas'auna fil ardi fasada Allah yace duk lokacin da suka bujuro muku da wannan sharri Allah yace za mu rusa sai su waye gari suna barna a bayan kasa shi yasa kasar ce ta musulunci sharrin da ake akan holiyan nan da ba Nigeria ake holiyo ba duk kasar da ake holiyo da sa ga taitayin su amma Nijeriya ne wanda ake dasawa ma yanzu muna tunanin sun haifa da yawa ba ma shi yaron ba shi ma yaron da aka dasa ma yarinyar da aka dasa ma ta haifa kurin suna yi Allah yana karawa da zai ga abin ba zai ba shi yasa aka kurna mana yaki a kasan ai wannan yakin da gana kurna mana ai wannan na koyon ba zai yi ba yanzu kiri da kiri aka fito to musulmi ya gane musulmi ne dan uwansa kuma duk koyarwa in ba na addinin musulunci bane ba koyarwa bane kar mu yi abin da lahira za mu kasa samun makwanci kullum fa a tafi ake to Allah ya ganar da mu ni Allah yake cewa nanu narzuquhum wa iyyakum Allah ya ce ku bar yayanku na nan rizuku mu muke azurta ku wa iyahum da iyayen naku da ku da yayan naku Allah ya ce duk arzikin ku yana hannuna yanzu Allah inna qatlahum kana kidan kabira kaga kai yaran nan kanana da kuke yi Allah ya ce wallahi ba karamin laifi bane laifi ne babba in ji Allah ولا تقربوا الزنا مم.
إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah ya ce wala taqrabu zina Allah ba cewa ya kar a yi zina ba kar a kusanci zina yace eh dan wannan kalle kallen yake nufi irin su bidiyon nan a kurna kaga yar baturiya tsirara kana kallo har kaga ta maka to ta tsarabu zina ne irin wasan fina-finan nan na Hausa kaga yarinya ta yi kwalliya ga duwawanta a waje tsirara ta sa sutura to ta tsarabu zina ne eh duk abin da zai motsa sha'awan dan adam har ka kirkiri san zinin Allah ya ce kar ka yi wannan bare ma a yi fada zinin saboda munin zina eh zina ba shi mai yin zina ba dama ya dogon kwana kowa ya shi gajeren kwana zai yi kuma duk mazinaci a duniya agun mutane bai da karbuwa duk yadda kake da kwarjinin ka zo Allah zai yi sauri ya jefa kiyera ka a zuciyarsu ka ce salamu alaikum ka ce salamu alaikum an dan saki fuskar masu yanyi haka babu Allah ne ya yarda abu na uku kuma duk mazinaci ba zai mutu da dukiya ba ba yadda za a yi mazinaci ya mutu yana mai arziki bai yiwuwa in ko da arzikin kana kallo in ya mutu wallahi sai ka rasa ma abin da ya bari shi zina da arziki ba sa gama guri da shi yasa bature bai yarda shi yayi ba ai baya zina Yi- kuma ko shugaban su ne sai an yi wannan alƙawarin ba zai yi zina ba saboda duk inda ake yin zina masifar guri ba za ta rabu ba kuma duk mazinaci ba zai dogon kwana ba Allah zai ɗauki yayyan sai jefa zuciyar mutane ba zai mutu da arziki ba kuma illolinsa kenan a wancan karatun mu mun faɗa duk mutumin da kai zina yarinya da kai zina da ita ko sarkin ina ne a duniya darajanka ya ƙare a gunta ya ƙare a gunta ba daraja saboda ko karatun nan muke haka wanda kai zina da ita idan ta zo za ta fice sai akarmaka Allah sai ta dan yi marmayi ta tafi ce me akarmaka Allah me sai ta ce shegen eh eh kuma yarinyar da kai zina da ita kai tsaye za ta zo cikin mutane ce kaza nake so shi wannan kaga irin cikin nan ko ba ta da kunya ko duk da haka sai ya bata wallahi ya san sirrin eh ai ba ruwan ta yi dole ne sai ka yi yasa mutane kuke mamaki ko wani mai mulki yana ofis ɗinsa ta ba wata kujeran maka a ba wani ai dole ne bayarwan ai ita ta sani ai ba ta ba yi da wani daraja me za ta gaya masa daga zaran kai zina da yarinya har abada duniya darajar ka agunta ya ƙare kuma duk inda aka ce wani yayi zina in kaman zaman mu ne na karkara to dangin ka ma ba su da daraja a gun mutane dangin ka ma dangin yarinya ma ba su da daraja mahaifinka da ya haife ka ran da kai zina a ran nan darajarsa ya yi ƙasa saboda ɗansa ya zama ɗan iska mahaifiyar yarinyar ba yi ya yi zinan ba amma mahaifiyar darajar mahaifiyar yarinyar da mahaifin yarinyar sun yi ƙasa gun jama'a idan aka yi zina kuma a garin nan nan garin daga yau darajar garin ya zai saboda za a ci ayan gari kaza ne gaba ɗaya mana kuɗin goro daraja ya zai saboda haka duk wanda yake so a duniya ya samu kyakkyawar rekod ya yi daraja a duniya gun Allah ya yi daraja to kar ya yi zina Eh, dan koyarwa kake ilimi kake barwa za ka mutu za a fara binciken rekod ɗinka sai a ce kai mutumin kirki ne sai dai matsalan wata ran abin kunya ne wallahi ya nemi wata yarinya eh manta maka ya nemi wata yarinya to wannan abin rekod ɗinka ya lalace kai SCR kuma duk mutumin da dan tsoron Allah ya bar zina ya ƙi to na gaya ma dan aljanna ne eh wata rana haruna rashid akwai matarsa zubaida eh zubaidan ka san mace a gun sarki matar iya mata wani abu sai ta ce ya kai dan jahannama ya gaya haruna ya ce ya kai dan jahannama haruna rashid ya ce ni ne dan jahannama ya ce to ni ko dan wuta ne ke kuma kin saku to yi ne abin ya dama haruna rashid ya tara malaman bagadaza gaba ɗaya su yi tunani akan wannan magana malaman suka haɗa ƙarfansu guri ɗaya suka kasa ganewa yaya wannan lamari yake shine imamu shafi yaro aka zo da shi shafi sai haruna rashid ya ce ka ji halin da na higa ya ce zan ma tambaya tun da kake a duniya ka taɓa niyyar za ka yi wani abu mummuna wanda allah baya so don tsoron allah ka bai ya ce ƙwarai akwai 'yar ɗan uwana na yi niyya ina neman same ta ne zane da ita ban samu kanta ba har allah ya hore min damar lokacin da na samu na sa ta a tsakani ta ce na ji tsoron allah sai na tashi ta ce to matarka ba ta saku ba kai kuma dan aljanna ne wa ma man kafa maqama وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Mhm.
فإن الجنة هي yake المأوى wa ma man kama maqama rabbi wanda ya ji tsoron zai tsaya gaban Allah wani hannafsa alal hawa ransa ya so wani abu na mummuna ya hana ransa dan Allah fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ita ce makoma yace yanzu kai ba ma dan wuta bane matar taka ba su ba ta san kuma zubaida kuma sannan kai dan aljanna ne ya dauki dinari dubu goma sha biyu ya bashi kowane dinari dubu a miliyan hamsin yake sau sha biyu ya bashi ya ce ga wannan shi kuma kafin ya tare duk ya raba malama wani bawan Allah yana sai da kayan haja mun same ya hadisi wata tsohuwa ta zo gunsa saurayi ne mai karfi yace bawan Allah kayan nan naka nan gidan ana so za ka tsira yace zan sayar ana zuwa gidan ana kullewa ana kulle kofa ana kulle kofa ana kulle kofa sai da kulle kofa wajen bakwai na ƙarshen yana zuwa sai ga ahin mace ce daga ita sai dross ga ta da kuruciya jika tana kwance a kan gado ta ce bawan Allah ai ni ne mai ka ai zo mana zo ka biya mun bukata kuma za a baka jari kai kuɗi ta yi niyya za ta rungume ta ce wayo yo yo yace kashi ne ke je yace ina ban daki bari in ya kashi in dawo to shi kenan aka nuna masa ban daki aka je kai gadi ya je kin kai akan yadda yayi a gefe da ya- da ya gama kayan sa a gefe ya dauka gaba ɗaya wanka da kashin Eh, ya shafa a fuskarsa kamar sabulu ko ina ya wanka da kashi ya sa suturan sai zai ce ke za ki ja mun mahaukaciya sallah su fi da shi aka fita da shi a daren da ya kwanta ya je ya bar gidan ya je wanke kansa ya je gyara ya yi komai daren da ya kwanta sai mala'ika jibril Allah ya ce wannan dan tsoron mu gaban da ya yi kafin gari ya waye jibril Allah ya ce duka zo ka shafe shi da almasi mutumin idan yana zaune a nan ya zo sai ya rufe ku da gaishi shine aka tambaye ya ce wallahi ga darajar da Allah ya min wannan dalili to shi yasa a yi ji tsoron Allah a bar zina din dan Allah eh tarihin zinan yana da yawa in mun tsaya nan sai mu je karfe biyu to amma a kiyaye shi a ji tsoron Allah kar a yi zina Allah baya so ma a kusance shi amma banda mai gidaje mutane ma ba su da tunani ka kurna talabijin matarka tana kallon tsirara yarka ta cikinka baka aurar da ba ita ba tana kallon tsirara hmm? ƙanwar matarka ko yar uwarka an kawo ta gidan kai ne gatanta ita ma tana kallo a cikin kallon nan fa matarka za ta kalli wanda ya fi ka daga ta kai ido kai kuma sai ka harare ta kai kuma a ciki za ka ga wanda ya fi matarka kyau kana kallo ita kuma za ta kalle ka yanzu a nan ba za a ƙurla munafurci ba yarka ana motsa wa yarka sha'awa ba ta yi aure ba kuma ka sa talabijin a gaba yanzu yarka duk abin da ya faru da ita za ka zarge ta ko kun yi ta ku kurna ba ita ku kalla ne zan tambaye ku dan Allah yarinya ka baka aure da ita ba bai kamata yarka yar karama yar ya kana sha hudu sha biyar kana kokarin ka aure ta ta sa talabijin a gaba wani namiji ya zo da gudu yana gudu ya zo ya rungumo wata yarinya kuma yarka tana kallo nan gaba wannan yarinyar wacce ɗabi'a za ka mata ta yarda wacce makaranta za ta kai ka za ka kai ta ta yi ma karatu yadda take so ita fa an fara motsa mata sha'awar ta fa matar ka kuma gata ita ma tana kallo wallahi tallahi yana gaya ma rana ɗayan ka kurna zuciya ka sai kaga yarinyar da kake so eh ita kuma matar ita ma tana kallon ka yi abin ne bala'i ne kaga kaga yarinyar nan ko shagiya yar iska yar indiya ka ganta nan wai wai wai wayewa ne wai kar matarsa ta ce tana so shagiya yar iska ka duba yadda ta zama tsarara so kake ta sani kuma wallahi to wayo za ka mata abin da so kake hmm? daga nan wasu yara yan makaranta suna wani iskanci a ciki yarka ta gani ka ce kaga karatun nan a yi abin ba mai kyau bane yara sun zama iska duk abin da kake faɗa ta dai koya ai ita ma memorinta ya ɗauka yadda ka gani ya sa fa a shari'a fa a shari'a na musulunci a ɗaki ɗaya yaro ɗan shekara hida yana kwance karka sadu da iyalinka ko barci yake akwai wasu na'urori a jikinsa wanda ba barcin suke ba shari'a ya ce ku raba ɗaki yaya za a yi kuma da ni da matata da ke mun sa abin kallo a gaba 'yan turawa daga su sai duras a nuna bakin kogi kowace tsirara kuma ga matar ka kuma ka ce kai ta yan banza ne a canja ta yan ba dai talabijin din yana nan ba dai a canja ta yan ba dai abin kallon yana nan ba to ka tafi aikin ka za su kurna su za su kurna yanzu da gari ne ya waye ka koya matar ka wance eh kun zo da karatun qur'ani yaran na eh mun zo to maza ga ga qur'ani ku dauka ku biya gurin ku ku biya karatun ku sai su biya qur'ani mata ka ce in kin gaji ki tashi kama nafila ka tattara kayan kallon ka je ka zub da shi me ne sai ka kalla me za ka kalla duk abin da za ka kalla an kama kayan kallo matarka ba ta ka kalle ka ba ba ta yi maka ba kuma duk kallon a ciki ka kalli namiji ne mata ne ga matarka in ta tashi kai nafila in kana da sha'awa ka neme ta in babu shi kenan a Kano muna zaune a gidana kullum a gidana a Kano sai an tada inji muna ta da injin matan unguwa muna dan musu alkhairi idan muka bar garin nan zan je zan je Kano to ba na bi sai na bi ta supermarket na cika mota na da kayan abinci kowane makoci na zai ce to ga masa buhu daya a kai da dubu biyu mata na su kai dan su ga su waye suke zaune kusa da su waye makotansu a karatun qur'ani su bude qur'ani kai kuma in kai ga ɗakin ka ka gyara mihrabin ka ka dinga nafila matarka in tana da ibada ta yi an gaji a huta wannan abin da bature ya tarkata ma tarkata ka zama da shi ka kyale ka ba Allah to amma wannan duk ta karabo zina ne sai ga an waye gari a Kano an yi haka wani bawan Allah da wata matarsa kullun ya fita waje zai je kasuwanci kikir kikir kikir na kuke cewa buku menene facebook yana yi tana yi yana yi tana yi a kano shi ya fita shi ma shege ne facebook din yake yi ita kuma in mijin ya fita ita ma facebook din take yi kowa ya boye fuskan kowa ana hada zumunci ana hada soyayya ana hada soyayya sai da ya kai za a je a daula otal wannan ta jefa faɗin jikinta ita ma wannan ya jefa ga yadda ake haka aka haɗu a daula ya ce kiyaye na kike ce ni a indiya nake ko kuma a ƙasa kaza nake yi ma a ƙasa kaza kowane ya kifa ɗan garin su to rana kaza za ta zo kano shi ya tura mata kuɗin jirgi za ta zo ana naka ce ta zo kana ana nan da haka dai har aka zo da aka ja ka haɗu a daula otal a yi matan ne da mijin ke ba ke cewa ke ke ce to ni ma ba za ka ce kai ba ne a yi mace ne da miji sai da aka baje sa gidan rediyo kowa ya tsuru tsuru aye eh aye ke yanzu duk shi abin da ya tuna yake ta gaya matar ne yake ta tunani kudin da yake bata aye ita ma akawun ɗinta take ɗauka ke yanzu ba za ki ce ke ba ce to kai ba za ka ce kai ba ne aka yi jigun jigun kowa ya aika faɗin jikinsa wannan ya kalla nonunan ta ne a facebook ta gani ya gani aye kowa munafiki ne an haɗu kowa kuma ya fara da dama ta yi niyya za ta ha'inci mijin ya yi niyya zai ha'inci macen Allah ya ce to bari a nuna muku ƙarshenku saboda haka dama ha'inta kuke kafin ku je gabana na hukunta ku da duk hukuncin da ya dace a muku inna rabbaka inna rabbaka inna rabbaka labil mirsad muna nan a madakanta muna jira to ba dan wasa ka turo mu duniya ba amma baka san me amfani a rayuwarka ba ka zama kaman dabba ba za ka gyara iyalanka ba ba za ka koya mata ka tarbiya ba ba za ka koya yaranka tarbiya ba baka tunanin akwai mutu a wannan halin idan ka mutu da wata tarbiya za su tashi to yi ne Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatun wa sa'a wa maqtan wa sa'a sabila me Allah yake cewa ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في wala القتل taqtulu an-nafsa allati haram kada mutum yayi kisan kai illa bil haqqi sai dai akan gaskiya a shari'a Allah baya son kisan kai saboda haka duk mutumin da ta sanadiyyarsa aka zubda jini daya na mumini daya wallahi duk duniyan nan danginka ne sai ka shiga wuta dan Allah ya ce man qatala mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا to عظيما Allah ya ce duk wanda ya kai mumini daya ta kowace siga Allah ya ce wallahi sai ya shiga jahannama jahannama kuma kalidan fiya saboda haka idan mutum yana gudu a shari'a ya ce wane wane wane tare mun wane tare mun wane sai kama shi ya zai kashe to a lahira ku bi a shari'a ku bi ko kashe shi dole a kai wancan a kai ka wane tare mun wane fa yana gudu ka kuma sai kama kuma ya zo ya kai wallahi duk kubin sai an kai ya kwa shari'a idan mutane goma tara suna tsaye suna kallo ɗaya ya kai ɗaya to a shari'a idan an je mutum tara nan duk sai an kai su a garin nan ana ihu muka fito yaya aka yi ai ga wani ne ake so a kai a garin duk muka je muka tsaya muna kallo sai ɗayan ya kai ya ɗaya to duk yan garin nan hukuncin kisa ne a kansu mutum ɗaya ba za a bari ba don me yasa ai shiru ɗinku a matsayin kunyar da yake kuma idan mutum ɗaya ya kai ɗari ɗayan za a kashe idan ɗari sun kai ɗaya ɗarin za a kai idan ɗaya kai ɗari ɗarin za a kashe ku kula da wannan saboda haka wannan shine shari'a dangane da kisan kai kuma duk mutumin da a duniya kai sanadiya wannan kunnensa ɗaya kadda ke yi da ƙarfi ya zama baya ji to in Allah ya da diyansa raƙumi hamsin ne shi yasa ake cewa wasa irin su dambe su menene ba kyau ba ana nauyi ba diya raƙumi ɗari ne raƙumi hamsin ne kunne biyu raƙumi ɗari ne hanci biyu raƙumi ɗari ne idan mutum hancinsa ya zamanto yana ji da ɗaya bai ji ji da ɗayan ɗaya ne yake amfani da yin ka tumbuke masa to raƙumi ɗarin za ka biya mutum ne mai ido ɗaya wannan idon idan ka kwakure a mutum raƙumi hamsin ne wannan ido raƙumi hamsin ne to mai ido ɗaya ne sai ka kwakule ɗayan to ɗayan a matsayin biyu yake raƙumi ɗari za ka biya shi wanda ka yanke masa yatsa ɗaya wannan raƙumi goma ne raƙumi ashirin talatin arba'in hamsin idan ka ya ka cire iya yatsun nan nan raƙumi hamsin din ne dai in ma wuyan hannu ne dai hamsin din ne in ma dai nan ne dai hamsin din ne in ma nan ne dai hamsin din ne idan kuma wannan hannun da wannan hannun gaba ɗaya ka cire raƙumi ɗari ne idan wannan gaban ne ka cire wa mutum raƙumi uku da sulusun raƙumi ne wannan raƙumi shida da sulusanin raƙumi ne nan ya zama raƙumi goma babban ɗan yatsan nan ka cire wa nan gaba ɗaya raƙumi biyar ne in ka cire nan biyu ya zama raƙumi goma ina fata kun fahimta sannan kuma mutum ne har yanzu kai yanke gaba ɗaya raƙumi ɗari ne idan ka da ke yi baya iya motsi da haryan baya iya magana raƙumi ɗari ne mutumin da ka cire masa zakari raƙumi ɗari ne wanda ka zare masa yayan gwalace guda ɗaya raƙumi hamsin ne biyu raƙumi ɗari ne ƙabar mutum idan ka cire raƙumi hamsin ne wannan ƙaba ka cire raƙumi hamsin ne kowanne a matsayin diya yake haƙora da haƙori ɗaya a raƙumi biyar yake da haƙori ɗaya ka cire mutum a raƙumi biyar yake da haka aka yi kiyasan haƙori zai ba da raƙumi ɗari kowa ya fahimta idan ka ji wa mutum rauni hanjinsa ya burko ko ya ciwo ta wannan ƙur'ani ya ce wani da ruwa ke tazo eh wa kataba na alayhim وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له wani ruwa in rauni ne sai a yi kisasi shi yasa Allah baya so kar ka yadda ka zama sababi ta sanadiyan ka a kashe mutum ta kowace siga in dai kai sanadiya aka kai mutum daya ta kai zama kai ne sanadi billahi allazi la ilaha illa huwa a lahira babu hisabi Allah kudin wuta zai saka saboda mutum mun gaya muku yana da daraja gurin Allah eh a daina gani an mutum ya zama shugaba kamar irin karatun mu na jiya kuma zuba ido ana ta kai mutane ku ce ba ruwanku kuma wannan shugabancin ku ce za ku yi ga aljanna to ko kun yadda za ku yi ga Allah ba zai yarda ba ba zai yarda ba saboda haka sayyidul qaumi huwa kadimuhum duk shugaban mutane ya zama hadimin mutanen in gari ya waye yaya rayuwar mutane an waye gari lafiya me matsalakan talakawa yaya suke yaya ake wallahi sai mutum yayi bincike akan haka saboda haka ba abin da Allah yake ki kamar kisan kai eh ya Allah yake cewa ومن na'am قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في ومن القتل qutila mazluman duk wanda aka yi dan uwansa da zalunci faqad ja'alna li wali sultanan ma- waliyansa magada suna da hujja eh saboda haka idan kai dan uwanka kai zaka je kayin da nayin ka tsaya a biya diyan dan uwanka fala yusri fil qatl amma daga cikin kisa din kar ayi barna abu ce gona da iri bayan mutum ya biya diya kuma a ce za ka yi inna إنه كان منصورا kana mansura Allah ya ce zai shi wannan ya zama mansura abin taimakawa ne za a ce mai kire a bayi haƙƙinsa ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده Allah yana umarni a nan yana ba da doka kada a kusanci dukiyar maraya duk mutumin da ya rasu maraya bangare biyu ne akwai maraya na dangane da dabba akwai maraya na tsuntsu akwai maraya na mutum kuma yana da ka'ida tsuntsu idan ya rasa uwa ya rasa uba tsuntsu ya zama maraya shi tsuntsu bai zama maraya sai ya rasa u ya rasa uba dabba idan ta rasa uwa ne ta zama maraya ba dabba in ta rasa uba ba shi dama dabba akwai uwar uban kowanne ɗaya ne shi dabba in ya rasa uwa ya zama maraya amma ba ya rasa uba ba mutum kuma alƙibalu min alyatimi min qibalil abd mutum kuma mu kuma idan mun rasa uba ne maraya wanda yana da uwa bai da uba shine maraya wanda yana da uba bai da uwa ba maraya bane don mahaifiyarka ta rasu ba maraya bane kai eh sai babanka ne ya rasu a nan maraici yake amma babanka yana ra- yau iyarka ta rasu ko yaro ne iyarsa ta rasu uban yana nan ba maraya ba amma uban ya rasu ko uwar tana nan ya zama maraya da sharaɗin ko bai balaga ba idan mutum ya balaga to gaskiya ba cewa ni maraya dan sai da yawa mutum kato sai zai ce wai ni maraya ne ina kaza to kowa ma maraya ne haka ne ko yawwa wannan ba shine wannan shine tsari na maraici to duk mutumin da ya rasu aka ce ya bar dukiya dukiyar maraya Allah ya ce taqrabu malil yatim illa billati ya asanu hatta ya buluga ashida yanzu idan dan uwanka ya rasu ya bar ma marayu marayun nan suna da dukiya haka kudin su kamar kimanin miliyan ɗaya kana ajiye da kudin kana ajiye da kudin har shekara goma ko shekara biyar kuna ji ba da shekara biyar ya yi suka ce baba ina kudin mu kace ga kudin ku miliyan ɗaya to ka ci kudin su ya ka cinye idan aka mutu aka bar ma miliyan ɗaya ya yi shekara uku ko shekara hudu a yadda aka baka fa yana ajiye ka bayar ka cinye me dalili saboda a wannan miliyan ɗayan wancan lokacin da wannan lokacin ai ba ɗaya bane to shi yasa idan babanka ya rasu ko mahaifiya ya bar kuɗi a yi sauri a raba in ba a raba ba to a je a sai gona ko fegi idan aka sai fegi na miliyan ɗaya aka yi shekara biyar Allah ya da zai zama miliyan biyu kuna fahimta idan aka sai gona a karkara na miliyan ɗaya aka yi shekara biyu zai zama miliyan biyu to amma idan ka saya marayu dabba da kuɗin da aka bar ma suka mutu za ka biya su kuma idan ka je ka saya hatsi ko dawa ya yi hunguna ko ya lalace ba ruwansu za ka biya su wannan kenan kuma idan an zo rabon dukiyar maraya kai da ka rike dukiyar ko ya kara ɗari yayi ko ya kara goma yayi abunka to ba za a baka sisi ba ajiyan nan da kai Allah ne zai biya ka ba masu dukiya ne za su biya ka ba malamin kuma da aka kira ya zo ya raba gado a ya kira ya raban gado da ya zo raban gado ya raba ya raba ya raba aka ba kowa aka ce to ana gata malam sai malamin ya ce so ga naira dubu goma ta yi saura zan ɗauka ko naira dubu biyar wannan kaga bai sa a wuta ba bai mutu ba duk wanda ya raba gado ba yadda za a yi a duniya a bahi naira goma walau alƙali walau ba alƙali ba walau malami idan ka raba gado Allah ne zai biya ka ba masu gado ne za su biya ka ba idan ka zo raba gado kuma baka ɗauko kobo ba amma masu gadon ka yi bibi ko ka ɗan ƙara wancan fiye da wannan to a nan a lahira ba ka da rabo duk abin